بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika wa Allah madaukakin sarki godiya wanda a cikin rahmansa ya sake tara mu a daidai wannan lokaci safiyar alhamis wanda ita ce sai daidai safiyar sha ɗaya ga watan zulqa'da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1438 daidai da uku ga watan takwas shekarar bature ta dubu biyu da goma sha bakwai a ci gaba da darussa da muke gabatarwa a cikin karatukan ajin zaure a littafin al'imamu abu abdullah ubaidullah ibn babba al-ukubari na al'ibana an shari'atul firkatun najiya wa mujanabatul firkatun mazmuma da kuma littafin sharhin aqidatul wasiya na al'imamu ibn taymiya sharhin babban malamin ibn usaimi sai kuma littafin mala abdurrahman al-afkar irshadus saliki na fikihun Imam Malik Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya za mu sake daukowa daga kan lamban hadisi na 137 a cikin littafin al-Ibana din insha Allah inda muka kwana kenan malam yace haddathana Abu Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Ishaq قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية عن عمر وقال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني جار كان لجابر بن عبد الله أبو عمار شيك باعين واتو الإمام الأوزاعي وانا اللاباري شيوا akwai wani makaucin sahabi Abdullahi a Jabiru dan Abdullah yace da shi qadimtu min safari na taɓa dawowa daga tafiya kun gane yadda abin yake ko jabiru dan abdullah sahabin manzon Allah yana da wani makoci makocin nashi sai ya dawo daga tafiya wata rana sai suka haɗu da shi jabiru gura abdullah din fa jaa jabiru yusallimu alayya sai jabiru ya zo yake mishi sallama yana mai barka da dawowa kenan fa ja'altu uhaddithuhu an iftiraqin nas shi wannan makocin nashi sai rinka bashi labarin irin yadda ya je samu mutane sun wato rarrabu game da al'amarin addini addini ya riga ya zama fauza ya zama wannan nabin kaza shine sai ke ba wannan sahabi labari cewa gaskiya halin da muke shiga a ciki ga tun sahabbai na da rai kenan addini ya fara rarrabuwa wa ma ahdathu da kuma irin abubuwan da mutane suka kirkiro na bid'a faj'ala jabirun yabki jabiru dan abdullah sai fashe da kuka thumma qala sannan sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innan nasa dama yadda al'amari yake shine lallai mutane dakhalu fi dinillahi afwaja sun shigo addinin Allah ne jama'a jama'a wa sayakhrujuna minhu afwaja karshen al'amari kuma haka za su rinka fita daga addinin kungiya kungiya jama'a jama'a jama'a kungi wannan shine maganar Jabir dan Abdullah wanda yake ba da labari lokacin da yaji halin da mutane suka shiga ciki tun a wancan zamani jama'a ina kuma ga wannan zamani da muke ciki ashe a wannan zamani ya kamata a ce mu muka fi kowa taka tsantsan da shiga cikin taitayin mu dan duk wani guguwa da ya kada in dai ya zo ne ya bayyana wani irin aƙida a addinance to ta zai fitar da mutane ne daga musulunci ba tare da sun ankara ba Allah ya sauwaka dubi dai irin yadda muka samu kanmu a wasu shekarun baya a irin wannan gari namu na Zaria idan ana taron waɗannan ɗan shiya ɗin nan yadda mutane wani mai imani ma sai zuciyar shi ya kaɗa cewa ji jama'a yanzu ji jama'an nan akan bata suke ko mun fahimta jama'a Allah ya kiyaye lamba hadisi na 138 ko asari yace حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا عيسى بن دلو ابن دلوية هكذا أكرم تاشي هنا فاتح فهمتا الطيالسي أسلي سنة دلويه هنا فاتح غاني to kamar yadda malaman hadisi suka karrara duk irin waɗannan sunaye masu waihi waihi waihi a cikin sunayen malaman hadisi to ba a karanta shi da waihi din saboda asalin ma'anan shi wata mummunar ma'ana ce kamar ka ce wuta ko bakin wuta ko kuma wani abu makamancin haka to duk wanda zai zo ya karantar da magana da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana nesanta shi da irin waɗannan wato mugunyan ma'anonin sunaye saboda haka malaman hadisi sai su ce a yi wato sauya furta sunan shine ire-iren waɗannan dalluwaihi rahawaihi an fahimta ko sibawaihi duk ire-iren sunaye ne to amma in ba cikin isnadin hadisi bane malamai sai su ce a bashi a asalin shi shi yasa sibawai da yake shi malamin luga ne haka ake kiran shi amma su irin malam ishaqa dan rawiya dalilin da yasa aka canza shi kenan to wasu kuma da basu karanta abun ba zai zanga cewa dan rahawai Allah ya kiyaye قال حدثنا عيسى بن دلوية الطيالسي قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا عاصم بن محمد wannan bayanin duk wanda yake son ya ganshi ya karanta muqaddiman su malam ar-ra'ud a cikin sharh sunna na al-imam al-bagawi sannan ya karanta tadribur rawi na al-Imam Suyuti duk zai ga waɗannan bayanan insha Allah yace Asim ibn Muhammad ibn Zaid ibn Muhammad an Nafi' wa Salim daga waɗannan malamai guda biyu manyan malamai ne na tabi'ai Salimu dan Abdullahi dan Umar da al-Imam Nafi bararran bawan Abdullahi dan Umar ana Abdullahi ibn Umara kun ga dukkan su daga malamin su ko kuma daga mahaifin shi kenan shi Nafi'u malamin shi kuma mai gidan shi shi kuma Salimu daga mahaifin shi qala Abdullahi dan Umar yace ja ibn Umar ila Abdullah ibn Muti'in Abdullahi dan Umar ya zo wajen Abdullahi dan Muti'in falamma ra'ahu qala yayin da ya haɗu da shi sai yace ala uhaddithuka bi hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bana baka labarin hadisin da naji daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ba سمعته يقول ناجم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم yana cewa man khala'a yadahu min ta'a duk wanda ya zare hannun shi daga yi wa wato shugaba wanda aka hadu aka yi wa mubaya'a da'a sai zara hannun shi ya daina mishi da'a an fahimta ko annabi yace laqiya Allah yawmal qiyama wala hujjata lahu zai gamu da Allah ranar tashin alkiyama ba shi da hujjar da zai gabatarwa Allah ma'ana cire hannu a cikin mubaya'a da aka yi wa shugaba wanda aka amince da shi aka yi wa mubaya'a an fahimta ko wannan babban laifi ne mai girma wanda idan mutum ya haɗu da Allah ranar tashin alkiyama da irin wannan laifin ba abin da zai gaya wa Allah gashi wala hujjata lahu ba shi da hujjar da zai gaya wa Allah annabi yace wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atan mata mitatan jahiliyya duk wanda ya mutu kuma babu mubaya'an wani shugaba wanda al'umma suka yi haɗu a kan shi tare da shi to ya yi mutuwa irin mutuwan maguzawa ina fatan jama'an gani mun yi bayani makamancin wannan tun a karatu sukan baya game da ire-iren waɗannan hadisai da suke nuna cewa duk wanda ya mutu babu mubaya'an wani shugaba a wuyan shi ya yi mutuwan maguzawa ko ya fita daga addini ko ba shi tare da mu akan cewa na farko dai sai an samu al-khilafa al-kauniyya al-amma sai an samu khilafa irin ta musulunci ba irin waɗannan kungiyoyi da muke fama da su yanzu a musulunci ba kungiyar jama'atu kaza kungiyar ansaru kaza kungiyar izalatu kaza kungiyar duk waɗannan kungiyoyi ne jama'a to ba su ne limamai da ake magana a cikin ire-iren waɗannan hadisan ba ga abin da ke faruwa shine waɗansu suka ɗaukan waɗannan nassoshi sai su rinka azawa akan shugabanninsu na kungiyoyi suna nuna cewa su ne ake nufi da imam wanda in ma mutum bai mishi mubaya ba ma kamar ya zama kafiri sakamakon haka ya shigar da wasu daga cikin ƴan uwanmu da suka samu kansu a cikin ƙungiyar izala suka wato samu kansu akan kurakurai har suka zo suna cewa wasu ƴan tawaye ko kun fahimta jama'a dan sakamakon irin wannan in har ya tabbata tawaye ne na shugaba wanda aka hada akai to yaƙan waɗancan mutanen ake yi kuma in an kashe su an karbanza to shine irin abubuwan da waɗannan suka yi a ƙarshen zamani irin waɗannan da yake ba san menene asalin khilafa al'amma ba sannan ba san menene ka'idojin da ake bi wajen tabbatar da irin wannan da imama ba ina fata an gane Allah ya kiyaye التاسعة والثلاثون بعد المئة نتري ثلاثين ترى قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر أبو عثمان البزار قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أبو محمد الواسطي عن شريك عن زياد بن علاقة عن عرفجة أو أسامة بن شريك دقا دقا شريك شيكو يجي دقا زياد زياد بن علاقة يجي دقا عرفجة ko kuma daga Usama ɗan Sharik ma'ana shakka mai riwaya kenan shakka Ishaq al-Azraq shi Ishaq al-Azraq shine ya shakka akan wane ne malam urku a ziyad ya faɗi a cikin wannan magana urku ja ne ko usama dan sharif an fahimta ko qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce sataku na'am innaha satakunu hannatun annabi yace wa hannatun faman ja'akum yufarriqa baina jama'atikum fadribu qunfa kun ji magana kenan annabi yake ka'inan man kana innaha satakunu hannatun karshen duniya za a samu bala'i da sharri kala kala shine ma'anar hannat an fahimta ko sharrori ne iri iri za su dirka kowa addini za su dirka kowa al'umman musulunci annabi yace wa hannatun ku gane cewa fa sharri mummuna ina fata an fahimta to waɗannan sharrori za su faru ne a cikin al'umman musulunci sai annabi yake faman ja'akum to duk yadda yarhamukallah duk yadda al'amari ya rikice duk wanda ya zo yufarriqu baina jama'atikum ya nemi ya raba kawunan ku ma'ana kuna karkashin shugaba limani a tafarki guda sai wani ya zo ya nemi ya raba ku annabi yake fadribu unuqa ku sare wuyan shi ma'ana ku kashe shi ka'inan mankana kowaye shi saboda sharrin rabuwan kai ya fi muni fiye da sharrin da annabi yake ishara cewa za ku samu kanku a kai dan Allah ku ji illa da cikin rabuwan kai jama'a ku ji fa annabi sai da ya bayyana cewa za a samu wasu bala'i da za su lulluɓe ku annabi bai ce ku kashe kowa in wannan bala'in ya faru ba amma sai ya ce wanda ya nemi ya raba kanku a cikin wannan halin to shi za ku yaka kun ga wannan na daga cikin dalilan da yasa aka samu a zamanin tabi'ai suka yi ta waɗannan yaƙe-yaƙe da waɗanda suka biyo bayan su aka yi ta waɗannan kashe-kashe tsakanin wannan ya zama khalifa waɗannan ba su mubaya ba har aka zo aka yi wani mummunan yaƙi a garin Madina jama'a aka kashe har sahabbai bai kyale ba ƴaƴansu da jikokinsu da almajiransu sun shiga cikin wannan ainihin wato a fitina ɗin ina fata an gane in karje kana karantawa a cikin littafin albidaya ko siyarwa alamin nubala za ka ji maganganun da irin su imamu ibnu kasir suke faɗi da su zahabi wani magana in suka yi suka yi suka yi sai ce wallahi ba dan tarihi ba to da irin waɗannan maganganun bai kamata a ce ana jin su ba ina fata an fahimta saboda abubuwan da suka kasance a cikin waɗannan halaye sun yi muni gaya jama'a Allah ya sauwaka to amma duk akan menene duk akan wato abin da yake da alaka ne da shugabanci ina fata an fahimta ko jagoranci ko sarauta to idan aka samu wanda al'umma suka yi mubaya'a akan shi sai wani ya zo ya nemi ya raba kan al'umma to yanzu wannan da ya kawo wannan dalili na rabuwan kai din nan annabi ya ce a yaƙe shi a kashe shi ina fata an gane Allah ya kyauta to kun ga kamar yadda muke faɗi ire-iren waɗannan nasoshi sai ka samu wato malamai ahlus sunna salafiyuna nagari wanda za su yi maka bayanin menene hadisan ke nufi in ba haka ba duk wanda ya dauki wannan yanzu ya samu kan sha'irin yadda waɗannan yara yan boko haram suka samu kansu suka je suka kudindine kansu a cikin wani daji suna kuya su ce wanda yake karanto musu kaza shine amir ɗinsu duk abin da ya faɗi shine magana to irin yadda zaka je ka ga ana yi a cikin jami'o'i MSS ko da an ce ai ga amir din nan to duk abin da ya faɗi shi kenan kawai a imma yayi magana Allah ya kyauta قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية wannan shahararren malamin mu baqiya ibnu walid ko al-kilai shi ko malam baqiya sai yayi dabi'an shi yayi an ana anan yace an shu'ba aw ghairi daga malam shu'ba ko wani shi am mujalidin daga malam mujalidin an sha'bi an shuraihin an umara anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala li aisha yace daga Umar ɗan Khattab kenan yace lalle Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce da as-sayyida Aisha ne Annabi yace da Aisha innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lalle waɗanda suka rarraba addinansu suka koma suka zama kungiya kungiya hum ashabul bid'i wal ahwa Annabi yace waɗannan sune yan bid'a da masowa zuciya wa inna likullin ذنب وإن لكل ذنب توبة إلا أصحاب البدع duk wani laifi da mutum ya aikata to akwai tuba wanda in ya nemi Allah ya yafe mishi Allah zai yafe mishi amma banda mutum ɗaya shine mai aikata bid'a shi kam laysat lahu tauba ko ya tuba ba a karban wannan tuban nashi hum minni bura'a aw bara'un wa ana minhum bari sun yi baran baran da ni annabi sallallahu alaihi wasallama ni ma ba ni ba su jama'a ku ji tare da dai mun riga mun ji hafawa a cikin isnadin ko a wannan hadisin bai inganta ba kamar yadda malam Nasiruddin Albani ya bayyana a cikin as-sunna na Ibn Abi Asim sun san Albani yayi mishi tahqiqi ko a cikin wannan littafin ya bayyana raunin wannan isnadin hatta mu yan karambani a cikin karatun isnadi ma ai mun dan jiga illan shi ko eh insha Allah so ashayi amma kuma akwai wani riwaya na al-Imam Ibn Majah in ban manta ba wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kam ya tabbata Annabi yake cewa Allah madaukakin sarki ya katange karban tuba daga dan bid'a har sai ya bar wannan bid'an tashi kun ga sharrin bid'a kenan ku saurari lecture mala albani wanda yayi akan bid'a ya kawo wannan ainihin wato hadisin a ciki ina fata an gane to kaga kenan akwai wasu gabobin hadisan kenan wanda suke da wasu ma'anoni tabbatattu a cikin wasu hadisan amma wannan dai da yazo akan wannan bai tabbata ba ina fata an gane tare da cewa babu shakka duk wanda ya kawo rabuwa a cikin addini ya zama dan bid'a kuma ya zama dan son zuciya ina fata an gane sannan kuma laifin bid'an nan da ya kirkiro shi matukar bai bar shi ba babu tuba gare shi ko mun gane jama'a Allah ya sa mu dace alwahida wal 40 ba'da al-mi'a na 141 qala haddathani abu salih qala haddathani yaqub qala haddathana abu rabi qala haddathana jabbar ibn ali qala haddathana mujalid amra al-hamadani qala baka fudail faqila la ma yubkika wannan malam murra dan hamadani yake cewa wata rana malam fudailu fudailu dan iyas kenan ko at-tayyi aka ce mishi abin nan at-tayyi wata rana kawai sai aka ga ya fashe da kuka fakila lahu sai aka ce da shi ma yubikika Allah ga fita malam lafiya me ya kawo kuka kawai yace akhafu an yakuna Allah minkum bari'an yace wallahi tsoro nike ji kada a ce Allah madaukakin sarki ya cire hannun shi cikin lamarin ku inni asmi'u Allah yaqulu saboda ni naji Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay waɗanda suka rarraba addininsu suka mai da addininsu ya koma ya zama ƙungiya ƙungiya Allah maɗaukakin sarki cewa manzan Allah ba ka ba ku su ma ba su ba ka to kaga duk wanda manzan Allah ba shi ba shi Allah na tare da shi ba ruwan Allah da shi malam ku bai da adiriya wannan lokacin za ku zo ku ji abin da zai faɗi me yake tsoro ya ga mutane ne an mai da addini ya zama ƙungiya ƙungiya kuma kowa yana sufiya yana alfahari da ƙungiyar da ya samu kanshi a ciki ko kun gane jama'a to ya tabbata kenan an zama kungiya kungiya ko kuma ya tabbata Allah ya ce waɗanda suka raba addinin su ba ruwan manzon Allah da su haka kenan ashe Allah zai cire hannu cikin lamarin mutane ko mun fahimta jama'a gashi sai yake cewa fa akhafu alla yakuna Allah minna fi shay ina jin tsoron kada mu samu kanmu a halin da babu ruwan Allah da mu a cikin komai namu qala abu hurairah shi ko Abu Huraira da yazo zai yi bayani game da wannan aya ga abin da yake cewa yace nazalat hadhihi al-aya fi hadhihi al-umma dan wasu suna dauka cewa wannan aya ai ya sauka ne akan banu Isra'il cewa su ne suka rarraba addinin su Abu Huraira yace wannan aya ta sauka ne akan wannan al'umma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al'umma anan wacce ummatul ijaba ummatul ijaba ina fatan jama'a an gane al'umman da suka amsa cewa su mabiya manzon Allah ne su ake ishara a nan saboda ne saboda su ne manzon Allah ya ishara a cikin wancan hadisi nashi shahararre hadisin a iftirakil umma annabi yake iftarakatil yahudu ala kaza wa kaza wa kaza wa nasara ala kaza wa taftariqa hadhihi al umma ala kaza wa kaza wa kaza yahudawa sun raba sun rarrabu a cikin addinin su zuwa kashi 71 nasara da biyu annabi yace amma wannan al'umma sai sun karkasu zuwa 73 kulluhum fil nar illa firqatan wahida ina fata an gane to kaga duk waɗannan kungiyoyi da muke gani in ba wanda ya kasance akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabban shi suka rayu akai bane to wannan addini ne na bata gaba suna daga cikin waɗanda ba ruwan Allah da su ko da a zahiri ana ganin suna da tarin jama'a wannan shine abin da yake rudan mutane cewa ai an gansu da tarin jama'a har zaka ji su da kansu suna tukiya da irin wannan cewa yanzu jama'a duk ku kalli mutanen nan za a ce ba akan gaskiya muke ba sai kaga mutane ma sun rudu da wannan yawa to shi ko Allah ba yawa ne yake yake la'akari da shi bai hukunci a'a yana jura da wanda ya tsaya akan abin da ya aiko annabawa ne da shi Allah ubangiji ya datar da mu to karshen wannan ainihin wato a gaba kenan sai in mun zo karatu na gaba sai mu shiga wannan sabon babi inda mala yake babu ma amara bihi min ma umira bihi min at-tamassuk bis sunnah wal jamaa wal akhd biha wa fadl man lazimaha babin da zai bayani game da umarni da aka yi game da riko da sunna da kuma al jamaa su wane ne al jamaa sahabban manzon Allah wanda su suka fara haduwa akan wannan sunna shi yasa su ne aljama'a din to duk wanda ya bi tafarkin su sai a ce mishi ahlus sunna ina fata an gane ma'ana shi ma ya shiga cikin tawagan su kenan shi ma iyalan iyali ne daga cikin iyalan su sannan da kuma yin riko da ainihin sunna din da jama'a kaga salaf kenan shi yasa abin yake da ban mamaki wai ka zo ka ji mutum yana cewa ai wannan salafiyanci da ake cewa wai bid'a ne wai ai ba a san salaf ba ina ne qur'ani yace ka zakarin ka cewa kanka salaf ko mun fahimta jama'a Allah ya kyauta da kuma falalan wanda ya lazunci wannan tafarkin riko da sunna da ainihin wato sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyantar da su akan wannan sunna anan ne zamu tashin Allah kai mu darasi na gaba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan daidai sai mu ɗauko littafin sharhul wasiya insha Allah mun shiga inda mala yake bayani game da i'tiqadul firqatin nadiya ahlus sunna wal jamaa kun ga maganar da muke faɗi ko menene aqidan waɗannan tawaga waɗanda su ne kadai masu tsira ahlus sunna ma'abuta sunna wal jama'a da kuma jama'an da suke ainihin wato tare da su mun fara jin menene ibnu taymiya ya faɗi da kuma sharhin da malam ibnu usaymin ya fara daukowa to za mu tashi daidai inda yake cewa i'tiqad ma'ana malam ibnu usaymin zai mana bayanin me ake nufi da i'tiqadi tukuna ma sai yace wannan kalma wato tasrifin shi a sarfance shine ifti'al min al-aqdi wato an tsukure shi ne daga kalman kulli kulla abu an fahimta ko ko kudiri wa huwa rabtu wa shadd shine a daura abu ko kuma a kulle shi shine ma'anar intiqadi daga nan aka samu kalman aqida ina fata an gane shi yasa za ku ji malamai suke ba da muhimmanci game da shi domin abu ne wanda idan ka kudirce shi ka kullace shi to babu yadda za a raba ka da shi mun gane ko malam yake cewa hadha min haythu haythu tafrit al-lugawi amma nan fa ana magana a yaren larabci ne idan ka daura abu zaka iya amfani da kalman aqdu akan shi ina fata an gane wa amma fi istilahi indahu yace amma kuma in aka zo bayani na wannan kalman a harshen shari'a fa sai yace fa huwa hukmu dhihni al-jazim shine wani abu wanda yake cikin tunani wanda baya kankaruwa ya riga ya samu mazauni a cikin tunani ka riga ka gamsu da shi an gane wannan da kyau ko shine abin da zaka iya yadda ka rasa komai naka hadda rayuwarka akan shi aqida kenan jama'a ashe kun ga al'amari ne da bai da sauki jama'a shi yasa malamai suke cewa al-aqidatu awwalan eh a gyara aqida shine matakin farko laukanu ya alamuna inda sun san haka yuqalu to gashi yake sukan cewa ai bi ma'ana ahlul lugha kenan larabawa i'taqadtu kaza na kudirci kaza ya'ani jazamtu bihi fi qalbi wato shine abin da nayi imani da shi a cikin zuciyana yadda nayi imani da kaza din a cikin zuciyana ba wanda zai iya kankare shi ina fata an gane ma'ana kayi imani akan misali a ɗabi'ance ba yadda za a yi a samu mutum ɗan adam sai in ya fito ta sanadiyyar namiji ne da mace ba za a taɓa nuna maka wani a ce kaga wannan to tsakanin namiji da namiji aka same shi ba ba za ka yarda da wannan ba saboda ne saboda ka riga ka samu wannan aƙida shine kawai gaskiya so ko da ka ji da kunninka ba lalle zuciyarka yarda da shi ba so da yawa mutum zai so ya munafunci kanshi sai ya bayyana wani abu a zahiri amma zuciya yana karyata wannan abu ai daga nan aka samu nifaq ai munafincin za mu zo mu ji malam zai ishara zuwa ga haka ba shi kun gane kalman aqida abu ne da ake son ya tabbata a cikin zuciya ko to duk waɗannan abubuwan da za mu karanta a cikin littafin nan to abu ne wanda kowa ya rinka gwadawa da kanshi a matsayina da nake cewa ni ahlus sunna ne ni ina bin manhaja ce ta salafiya na yadda da su a cikin zuciyana ko ko ni ma akwai wanda yake min kaikayi ina fata an gane jama'a shi yasa ya kira shi da al-aqidatul wasifiyya din mala ibnu taymiya kenan alherin Allah ya kai gare shi a cikin kabarin shi saboda haka mala ibnu taymiya sai yake cewa ya'ani jazamtu bihi fi qalbi fa huwa hukmu dhihni al-jazim fa'in babakal waƙa to kun ji magana wannan abin da ka kudurta a cikin zuciyanka idan aka ga abin ya yi ɗaya da abin da yake a zagi fafahihu to shi ke ya zama ingantacce ma'ana ka yi aƙida cewa Allah ɗaya ne shin da gaske ɗin Allah ɗaya ne eh to aƙidarka ta yi kyau ko mun fahimta ne ko yanzu kiristoci su ma suna da aƙidarsu me aƙidarsu game da Allah shine salisu salasa trinity of god amma a zahiri haka ne abun to kaga na saki da banza ce jama'a mun gane wannan da ke ko mala yace wa in khalafa alwaqi idan abin da mutum ya kudirta a zuciya ya sabawa abin da yake shine zahiri to fa fasidu wannan aqida batacciyar aqida ce fa atiqaduna gashi ma ashe zai kawo misali yace fa atiqaduna anna Allah ilahun wahidun sahih shi yasa mu musulmai aqidan mu da muke da shi akan cewa Allah ɗaya ne wannan aqida ce ingantacce saboda a zahiri Allah ɗaya ne ina fata an gane wa atiqadun nasara anna Allah thalithu thalatha batil su kuma kiristoci aqidan su da suke da shi cewa Allah ɗayan alloli ne guda uku to wannan batacciyar aqida ce to ina kuma ga waɗanda suke jingina kansa a cikin musulunci suna cewa su kuma komai Allah ne kaga min baji aula ya zama nasu aqidan shine mafi bacin aqidi an gane ko la'annahu mukhalifun lil waqi saboda wannan ya saba wa abin da yake wato feasible in the real, in the real sense ya saba mushi wajhu irtibatihi bil ma'na al-lughawi zahir sai ma da yake to idan muka dubi wannan ma'ana ta istilahi da kuma ma'ana ta lugha iya hada su abu ne mai sauki tunda dama a lugance an ce shine kulli ko ko dauri a istilahance kuma shine abin da zuciyanka ya kudirta ya kulla shi kaga zaka iya fahimtar shi so easily ina fata an gane لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه أقده عليه وشده عليه بحيث لا يت... لا يتفلت منه ma'ana domin abin nan da aka ce ka kudirta a cikin zuciyarka kamar shi ma a cikin zuciyar an je an yi maka wani kulli ne wanda ba zai warware ba shi yasa ka mai da shi ya zama aqidar taka ina fatan jama'a an gane to wannan kalmar farko kenan sai kalma ta biyu wal firqa to za mu zo mu ji wannan kalmar idan ka canza mishi wasali ma'anan shi na canzawa zaka iya cewa firqa zaka iya cewa furqa to amma kowanne kuma da ma'ana daban an gane ko idan kai wa harafin kalman kasara kace al-firqatu al-firqatu najiya ko to firqa bi ma'ana al-ta'ifa to waɗannan kungiya ke jama'a Allah ya sa an kiyaye in kai wa fa'un kasara ya zama fa'ifa kungiya kenan qala Allah ta'ala ga misali inda Allah madaukakin sarki yake amfani da irin wannan da kasara Allah yake falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma da an samu wasu jama'a a cikin kowane kungiya ko kun fahimta kaga Allah ya amfani da shi da yi wa fa'un kasara anan sai ya zama ma'anan kungiya kenan a cikin suratul tauba wa ammal furqa bizab idan aka yi wa fa'un din rufu'a shi kuma me yake nufi sai ce fahiyar ma'akudatun mina liftirak to shi kuma wannan an tsukuro shi ne daga ainihin wato asalin rabuwa din da kanshi yanzu ba kungiya ba ina fatan jama'a kun gane bambancin so firka kungiya kenan furka kuma rabuwa to shi ne wanda muke ta karantawa a cikin al'ibana din ta in ba kuma ta ba shi yana magana ne akan sharrin furka sharrin rabuwa an gane wannan da kyau ko nan kuma yana son ya mana bayani game da shirka wata kungiya ce kungiyar da za ta tsira a ranar tashi alkiyama wata jama'a wata tawaga shine tawagan jirgin annabi nuhu ko alfirqatul najiya ina fatan jama'a an gane sai ya ce kalma ta gaba qauluhu annajiya waɗanda za su tsira me yake nufi da shi sai ya ce ismun fa'ilun min naja suna ce wadda take wato ta wanda ya aiki daga kalman tsira tsira idan mutum ya tsira sai a ce ya tsira amma asali shi tsiran ai sunan aiki ne ko to wanda ya yi shi kuma sai a bashi wannan sunan aikin cewa ai shi ne wanda ya tsira din nan a cikin waɗanda suka yi haɗari misali ina fata an gane idza salima idan ya kukuta sai a ce ya tsira kenan ko to nadiyatun fi dunya su waɗannan kungiya da ake isharar su a ina ne za su kukuta sai ma yace za su kukuta ne tun a nan duniya daga ne minal bid'i salimatun minha za su kukuta daga bid'o'i ma'ana za su zauna salin alin ba ruwansu da bid'a an fahimta ko sun tsira daga bid'a kenan a lahira kuma ba wa nadiyatun fil akhira minan nar za su tsira ranar lahira daga wuta da Allah ya tattalawa masowa zuciya da kuma yan bid'a Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan alfirqatun najiya su ne kadai tawagan da annabi yake ishara kamar yadda muka ce a cikin wancan hadisin kaga a nan duniya su ne ba ruwansu da bid'a kenan duk dan bid'a ba shi cikin alfirqatun najiya sannan ranar tashin alkiyama su ne kadai alkawarin Allah na shigar da su rahama zai tabbata ina fatan jama'a an fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi sahihi malam Nasiruddin Albani ya kawo shi a cikin silsila annabi yake cewa waɗannan tawaga idan suka shiga aljanna dan ku duba ko da mu tsaya akan wannan ratio da annabi ya bada cewa al'umman shi 73 ɗaya ce za ta shiga aljanna sauran da yan wuta ne ai ina ganin akwai wider gap tsakanin yawan ƴan wuta da yawan ƴan aljanna kenan ƴan aljanna sune al'aqaliyya kenan ko mun fahimta jama'a to kuma fa Allah cikin rahamansa da yake shi Allah kamar yadda Allah ke cewa ma yafallahu bi azabikum in amantum ko ne Allah zai yi da azabtar da ku inda za ku yi imani da duk duniya za a imani ko har waɗanda suka mutu da duk za su dawo duniya su yi imani kowa Allah ya tattala mishi masauki wadatacce a cikin aljanna ba wanda bai da masauki a aljanna haka Allah ya tsara shi shi yasa in ka ga wani na kan shari'a ko yana kama hanyar shiga aljanna ka daina mai bakin ciki dan ba abin da zai tare maka to amma kaga a cikin wannan kuma shine kaso mafi yawa kuma za su tafi wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan yan aljanna suka shiga aljanna aljannan sai musu rama rama ma'ana sai zama ya yi musu yawa an fahimta ko ya za a yi babu daɗin rayuwa kenan ba ka ganin ko da irin ɗan nan makarantar nan namu idan yaran nan suka tafi hutu tsakani da Allah mu da muke ɗan zuwa ya muke ganin wajen sai mu gani wajen ya rame ba wani harka ka duba ba to ina kuma ga aljanna to ashe kamar yadda ake cewa aljama'atu rahama ko jama'a ma rahama ne jama'a so a aljannan ma inda zaka ga mutane an cika din to shine ma zaka fi jin daɗin shi ko mun fahimta kamar zariyar nan ya ce an an tafi a zariyar nan gaba ɗaya ba kowa ce kai kadai yaziku alaikal ard bima rahubat sai kasanta yi maka kunci duk da yadda yake da yalwan nan to menene muhalli shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai Allah ya halici wasu sabbin halitta a cikin aljanna sai su cike waɗannan gurabu sai aljanna ya zama wurin zama wanda yake cikin wato natsuwa da da gamsuwa kenan a yanzu ina fata an gane to ashe kun ga wannan yana nuna mana cewa me kenan lallai mafi yawanci duk abin da yake na daidai da shari'a to ɗan kaɗan ne ma ake samu a kan shi ɗan kaɗan ne ake samu a kan shi yasa kamar yadda aka ruwaito Umar yakan yin addu'a cewa Allah ya sanya shi cikin ɗan kaɗan ne ko ko kuma ya ji wani yana faɗin haka ɗayan biyu ina fata an gane ko dai shi yake yi ko ya ji wani yana faɗin haka sai ya kira shi wannan nan cewa me kake nufi ya za ka rinka fatan ka shiga cikin yan kaɗan sai ce ai shi ya yi nazarin alkur'ani ne sai ya lura da cewa duk inda za a yabi wasu al'umma ko za a yi wani alkawari na kyakkyawa ko za a ba da labari na farin ciki da jin daɗi to ana sifanta waɗanda suke akai ne da yan kaɗan in ko aka ambaci mai yawa to ana nuna cewa lalatattu ne batattu ne yan wuta ne da makamantansu ina fatan an gane Allah madaukakin sarki ka samu dace to kun ji wannan sune a al-firqatun najiya to tunda mun gane su wane ne yan waɗannan kungiyar mun tsira to menene aqidar su dan mu ma mu kasance tare da su abinda malai yake son ya kai mu zuwa gare shi ko mun gane jama'a mala yace wajhu zalika anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala fuskan da zamu gane wannan bayani shine fadan annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da annabi ke cewa wa sataftarika hadhihi al-umma ala 73 firqa wannan al'ummar tawa za su rarrabu zuwa gida 73 kun ga hadisin da muke ishara kenan to kaga anan inda yake ala 73 firqa zamu ce ko furqa kamar yadda muka yi bayani firqa kenan zai zama tunda ana magana su kungiyoyi ne ba wai rabuwa ba yanzu annabi yace kullu hasin na dukkanin waɗannan kungiyoyin nan yan wuta ne illa wahida in banda kungiya kwaya ɗaya gel qalu sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda sai suka ce man hiya ya rasulullah wacce ce kwaya ɗaya da zai tsira wadda ba zai tafi ta ba qala annabi sai ce man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan abinda kwatankwaci kuji annabi sai ce misli wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da ni da sahabbai na muke akan shi a yau la haula wala quwwata illa billah kaga ashe mutane suna nesa ne da nassoshin alqur'ani da hadisi shi yasa suke samun kansu a cikin hayaniya jama'a dan girman Allah jama'a wannan bayanin manzon Allah akwai wani iskali wanda wani zai ce bai fahimta ba a ciki wanda ya kasance akan abin da ni da sahabbai na muke akan shi a yau abin tambaya sai ka ce menene annabi da sabon shi suke akai very simple thing to understand to amma a yau kuma sai ka samu wasu daga cikin ire-iren waɗannan sauran ƙungiyoyin nan na bata wai suna cewa ba zai yi ka bauta wa Allah irin yadda annabi da sahabbai suka bauta wa Allah a zamanin shi ba sai dai ka zo ka ɗauki na waɗanda suka zo bayan bayan haba jama'a ina kake da garanti akan nasu ko mun gane jama'a wannan hadisi malam yake hadisi ne haka al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi malam Nasruddin Albani ya inganta shi a cikin al-Jami' al-Sahih sai malam yake hadha al-hadithu yubayyinu lana ma'na najiya kun ga wannan hadisi yana bayyana mana menene ma'anan waɗannan wannan kalmar da muke fassarawa cewa annajiya din waɗanda za su tsira faman kana ala mithli ma alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashaba duk wanda ya kasance akan abin da annabi da sahabban shi suke akai fa huwa najin min bid'a kaga wannan shine zai tsira daga kowane irin bid'a ina fata an gane wa kullu hasin nari illa wahida kuma duk waɗannan haka ne ko duk waɗannan ɗan bid'o'in nan to cikin wuta za su samu kansu sai fa kungiya ɗaya idan hiya najiyatun minan nar kaga ranar lahira ita ce za ta tsira daga wuta kenan kaga ma'anan najiya din fi dunya minan bid'a wa fil akhirah minan nar kun fahimta jama'a sai ma ne yace fan najatu huna minal bid'a fi dunya kaga tsiran da ake isharar waɗannan yan kungiyan a nan duniya dai ba su ba bid'a wa minan nari fil akhirah a ranar lahira kuma to za su tsira daga ainihin wato gidan wuta to mun gama jin su wane ne al-firqatun najiya sai kalman da ibnu taymiya ya faɗi a gaba yace kuma al-mansura ila qiyam saa to ya akai kuma waɗannan kungiyar suka zama al-mansura shine malam zai mana bayani yace abbara al-muallifu aw abbara al-muallifi bidhalika muwafiqatan lil hadith ibnu taymiya ya abbara waɗannan kungiya ne da cewa kungiya ce da Allah ke taimakon su har ranar tashin alkiyama ya aka yi san wannan shi ma ya dogara ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haiku qala nabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da a cikin hadisin al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad annabi yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqq zahirin ba za a gushe ba za a ci gaba da samun wasu jama'a a cikin al'ummata suna akan gaskiya kuma su ne al'amarinsu zai rinka yin wato ɗaukaka ina fata an gane wa zuhur to menene ma'anar ɗaukaka ko bayyana sai ce alintifa taimako kenan su ne Allah zai rinka taimakon su duk yadda ake musu makirci duk yadda ake kulla musu sharroyi to sai sun ɗaukaka sai sun samu taimako akan makiyansu kaji dalilin al-mansura din da ya faɗi kenan bi qaulihi ta'ala me yasa muka fassara zuhur anan da al-intisaf sai yace saboda faɗin Allah madaukakin sarki a inda Allah ke cewa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihi sai muka karfafi masu imani akan makiyansu fa asbahu zahirina sai suka wayi gari su ne bayyane akan makiyan nasu to ina ma'anan zahiri ai fa asbahu mansurina sai suka wayi gari waɗanda Allah ya taimake su mala yace wallazi yansuruha huwa Allah wane ne to mai taimakon waɗannan jama'a mai taimakon ta shine Allah madaukakin sarki wal ma wa mala'ikatuhu da kuma mala'ikun shi Allah madaukakin sarki wal mu'minuna da kuma bayin Allah mu'minai fa hiya mansura ila qiyamis sa'a kenan ya tabbata waɗannan jama'a su ne za su rinka samun taimako har tashin alkiyama jama'a mansura min rabbi azza wa jalla wa min al-mala'ika wa min ibadihi al-mu'minin za su rinka samun taimako daga Allah madaukakin sarki samu taimako daga mala'iku su samu taimako daga bayin Allah mu'minai hatta qad yunsaru al-insanu min al-jinn mala yake kai akan samun wannan taimako ma yazo daga jinsin aljini saboda cikin aljini su ma akwai masu imani ko su ma sukan kawo taimako ga ainihin wato waɗannan mutane da suka tsaya akan addinin gaskiya yansuruhu aljinnu wa yahribuna aduwa aljani kan taimakon su su rinka ainihin wato tsoratar da makiyansu ina fata an fahimta wani lokacin zaka ga makiyinka kawai da ya ganka sai sai ya firgita ya aka yi mai yiwa wani aljani ne mai imani kawai da yake firgita shi ina fata an gani ila qiyamis sa'a mala yace har zuwa ranar tashin alkiyama ai ila yawmil qiyama mana za su gaba da samun taimakon Allah har ranar tashin alkiyama fa hiya mansura ila qiyamis sa'a dan haka wannan kungiya kungiya ce da za ta samu taimako har tashin alkiyama jama'a mun fahimta ko ina jin shi ma bari mu tsaya nan dan zai kara kawo wata matsala ne a nan a inda zai kai ga wani tambaya cewa menene yasa su aka ce za su samu taimako zuwa ranar tashi alkiyama bayan kuma akwai hadisan da annabi yake cewa kiyama ba za ta tashi ba sai akan ashararen mutane kun gane alaƙar magana in dai ashararen mutane za a yi tashin kiyama a kansu kenan babu waɗannan ƙungiyar da za a taimake su to me yasa ibnu taymiya yace kuma za su samu taimakon har tashin alkiyama za mu zo mu ji amsa wannan tambaya akwai amsoshi kamar guda biyu da malamai suka bada wanda kowanne insha Allah yana ƙara bayyana ma'anan wannan kalami na cewa ila qiyamis sa'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai mu dauko littafin irshadus saliki ila ashrafil masalik askari ko نعم karatun da ya gabata mun yi bayani game da babul mawaqiq ko bayani game da miqati a ina ne ake daukar miqati ga alhazai alhazai sun fara tafiya yanzu ko idan ba kuma ta ba bayani da muka yi a wancan makon shine mun ji annabi ya riga ya yi landmarking gane ma'anar landmarking ya iyakance guraye ga duk wanda zai shiga makka to in ya biyo ta wannan gurin to ya tsaya ya ɗauki harama ina fata an gane za mu zo mu ji bayani yaya sifar ɗaukan harama da kuma abubuwa wanka ake yi a cire duk wani kaya a sanya wannan lifafi biyu ga mazaje su kuma mata su sa duk kayan da ya sawaka to idan mutum ya kuskura ya ƙetare wannan wurin ya ƙara gaba bai ɗau haraman ba yanzu shi wannan ya shiga laifin da sai ya yi yanka shi yasa kamar yadda muka faɗi musamman game da alhazan da suke tashi daga Najeriya ko daga nan yammacin Afirka to su yi hankali da ƙetarawa cikin jidda su ɗau harama a wajen jidda ba shi daga cikin mawaƙi da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to me yasa suke ketarawa jidda sun ji cewa juhufa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu yanzu ruwa ya riga ya shanye shi so ba daman sauka a ciki da a ce ana biyowa ta ƙasa ne to kafin a shiga cikin ruwan da sai a ce a tsaya a wannan tsibiri ko wannan ɗan yanki ko wannan gari da yake kusa da tekun sai a ɗau harama to amma masu tsallakawa ta sama ya za su yi shine muka ce ɗayan hanyoyi biyu ko dai in ya jira jidda to sai ya kama hanya sai ya tafi madina ina fata an gane saboda in zai dawo makka ta madina zai biyo ta miƙatin mutanen madina shine zulhulaifa kaga shikenan ya fita daga cikin wannan in kuma ba haka ba in dai maka zai wuce kai tsaye to tun daga gidan shi ya wanka ya sanya haramin shi ko kuma tun daga airport din da zai shiga jirgi ya wanka sai ya sanya haramin shi ana zuwa daidai kan wannan teku za su sanar da jama'a cewa an zo jufa miƙatin shikenan kawai sai ya talbiya shikenan ya ɗauki harma kenan ya fita daga cikin wannan hayaniyan ke ina fatan jama'a an gane amma malamai ne suke ta gaya wa mutane cewa ai kawai jidda mika haka wasu da saboda ganganci jama'a kai tsaye suke baiwa alhazai fatawa cewa jidda mika ce Allah ya kiyaye na malam eh kayan harama guda biyun nan ba zai daura zani shi ya ba wannan din shi haka zai hau jirgin shi ya tabbata babu wani abu muhayyab da aka yi dinki amma babu laifi daga gidan sai ya sa hulan shi ci gaba da tafiya amma ana zuwa to zai cire hulan in ya sa wani kwabashi ko wani takalmi irin wanda ba a ce a sa ba duk sai ya kwabe shi a wannan lokacin kuma shi kenan ba zai ƙara sa ba sai ya gama umaran shi ga wanda zai ta mace na haka a shi ne za su warware suna gama umara sai su warware irani ne ba za su warware za su ci gaba da zama a haka za mu zo bayani shi a can gaba insha Allah eh in wannan lokacin zai ishe ka kun gane tambayin shi ka riga ka yi wanka amma sai ka sanya kayanka na gida kana son ana zuwa wajen ko ana kusa da wajen sai ka shiga wannan dan makewayin na cikin jirgin sama sai ka je ka canza shine yace in wannan in ta faɗi lokacin zai ishe ka amma it is difficult ina fata fahimta dan jirgi is so fast fiye da yadda kake tunani idan ka ce lokacin zaka kinsa akalla dai kana buƙatar minti biyar kafin wannan minti biyar sai ka ga jirgi ya tsaya jidda kaga ka tsallaka din kenan so to be on a safer side talbiya ko daukan wannan kalma ta harama shine kawai zai bi maka sauki kuma shi yasa alhamdulillah mu da lokacin da muka samu muka je a ƙarshen lokaci muka je muna da yakinin maka za mu wuce ba za a je da mu Madina ba tare da in ka riga ka saba ka zama irin tsofaffin alhaji irin ko ana dire ka a jiddan nan ko to ka rabu da alhazan menene ake ce musu hukuma alhazan ka rabu da su kawai in dai ka san kan abin nan ɗinka kawai ka je ka biya kuɗin ka to amma nan kuma kai za ka biya wa abin nan ɗinka kawai ka je ka biya riyal ɗari uku ne a wancan lokacin ban sani ba ko zuwa yanzu jirgin da zai tafi Madina za a ɗauke ka tafi amma nan za a ta tsoron da a ce an rufe gate ɗin Madina ba masu tafiya duk ƙarya ne ina ba ta fahimta sai ka wuce Madinan ka an gane ko daga can kuma sai ka dawo ka abin nan ɗinka ba wani abin da zai faru ba za a kyale ka a can ba ba zai yi ba ina fata gane to amma mafi yawancin masu tafiya eh barazana ne wallahi duk a tsoratar da kai duk ka firgita duk ka ji kana abun ma cikin tsoro tsoro ba za ka saki jiki ma kai aikin hajji yadda ya kamata ba to amma abin da yake faruwa mafi yawanci sabbi ne masu zuwa din kuma kamar yadda Malam Ibrahim yake faɗi su hukumomin da yake dama suna da waɗannan ciwatuwan da suke duk su ne za su firgitar da ku su nuna muku ai kaza ai kaza sai ga kowa a tsorace yake wani ma abinci zai ci ya tambaya wani iri zai siya da an tsorata mutane Allah ya kiyaye wala kuma ba abin da suke tsinawa a razan babu rabuwa da su suke yi ana sauka ba ka ƙara gani Allah ya amma za a zo karɓan kuɗin ku na hadaya yawa za ka ga sun zo lokacin da last week suna ta muku wa'azi sosai kuwa ai duk wanda ya ɗau harami a jibbiya jama'a to akwai yanka a kan shi ai shine ranar wancan mako malam Ibrahim ke tambaya cewa to shi yanzu misali ya samu kanshi a irin wannan bai sani ba to yanzu ya zai kuma ya riga ya dawo gida shi zai iya ba da sako cewa a je a yau shine ce insha Allah zan binciko mana amsan wannan koko shi kenan kawai ya riga ya wannan laifin amma dai wannan yankan da ya hau shi sai ya yi kibiya ina fata an gane Allah ya sa mu dace Na'am. Eh sai koma baya kenan ta hawan mota? Idan akwai possibility na haka. Sosai kuwa a nan airport ko ina duk zaka iya zuwa kwarai sai ka hau mota ga motoci nan na isaf da wani ne sai ka ce kai su mai da kai rabin ko eh za ga dama nan suke kai mutane za su kai ku gaskiya ne haka yake madadin su wuce da ku maka kai tsaye sai su koma da kuna ya yayi haka hakko ina ma ba lallai sai Madina ba duk wani miƙaci da kaga ya fi maka ko da yawon gani ido kake son kai gara ka tafi can sai ka dauko sabo daga cikin waɗannan guda biyar da Annabi ya faɗi ko Juma a afwan ko Zululaifa ko Yalamlam ko Rabi ko menene karnin manazil ko za ta irke ga nan duk wanda ya samu sai ka je ka dauka insha Allah Allah ya sa mu dace to malai ce arkanul hajji wa anwa'ul ihram arkanul hajji wa anwa'ul ihram ina fata an fahimta kaga wannan wawun din sai zama isti'nafiya kenan shine sai ka karanta shi da haka فصل ما لكي جاوت ربي إن شاء الله أركان الحج أربعة ركني فدا ما من سمي أيك نجي ده ركني شيني أبندا أيكي بايا تكا سيا أن سامد شيء أتكن أيكن أما شيء أكرن كان شبا شيني أصلا أيكن با مثالي ate muna son za mu yi tafiya za mu hau mota in aka ce mota kowa ya san abin da ake nufi da mota to amma sai muka je muka shiga motar sai zan ba tayoyi tafiya zai yi ba tafiya amma ba za mu a cikin mota kaga kenan taya rukuni ne daga cikin rukunin tafiyar nan namu amma aka aje maka taya on on shi kadai zai kai ka inda zaka yawa to rukuni shine abin da sai an yi shi sannan abin ke cika to menene rukunan aikin hajji mala yake guda hudu ne na farko al-ihram wannan harama da muke ishara da ake dauka shine abu na farko haraman da mazaje kamar yadda muka ce shine yin wanka da sanya waɗannan fararen tufafi sai kuma furta talbiya wal wuqufu da kuma ainihin wato a tsayuwa an fahimta ko to me yake nufi da wannan wuquf din tsayuwa arfa yawa tsayuwa arfa ina fata an gane in fact malamai ma suka ce shine mafi mahimmanci daga cikin rukunan aikin haji yes wannan tsayuwa arafa din annabi ya kira shi da cewa hajj alhajj arafa haka annabi ya kira shi shi yasa koda yaya mutum ya makara na zuwa aikin haji in ya je ya samu koda sa'a guda ne na yankin arafa ko da cikin dare malamai suka ce hajji shi ya tabbata amma in ka rasa wannan duk abin da ka samu baka yi aikin hajji ba to shine al-wuquf sai abu na uku wa tawafu shine tawafi to tawafin zamu zo mu ji kala kala ne akwai tawaful ifada akwai tawaful hudur ko qudum akwai tawaful wada to amma asali wanda ake magana anan shine tawaful ifada na fata an fahimta wanda ake yi in aka sauko daga arafa din aka je aka yi jamra wanda za a je a yi an gane wannan dake ko dan ana maganan hajji ne sai na hudu wasa'i sai kuma sa'i shine wannan kai komo da ake yi tsakanin as-safa wal marwa to gashi malam zai yi bayanin abubuwan sai ke cewa wal ihramu shi kuwa ihrami yanzu an gama bayani game da rukunin haji ko sai kuma yaya wani irin nau'ukan haraman aikin haji ake dauka mala yace salatatu abruj aikin haji kala uku na farko ifradun akwai wanda ake wato singling na aikin haji shi kadai ba tare da an hada shi da umara ba hajjin kawai mutum zai sai ce wa huwa afdaluha wannan kuma shi yafi falala cikin malikiya ke da to da Allah ya jama'a kuji wannan karara ya saba abin da annabi ya rufe ba safai akan shi to wannan yanzu a ce wai mu dauka yanzu mu bar hadisi jama'a ai da yiwa sai taba yiwa dan wannan magana babu dalili in ma da shi mansukiyar dalili ce ina fata an gane sai sa alheran Allah ya kai ga Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya tsaya yayi ya ja numfashi kwarai wajen tafsiri akan waɗannan anwa'ul hajji din nan da ihrami an fahimta wannan da kyau ko ina wato yi mana nasiha duk mu koma mu ƙara karantawa ko mu koma mu saurari karatun da Dr. Kabiru Asgar yayi a cikin wannan babu insha Allah an tattauna kwarai da gaske game da waɗannan hukundeji na farko kenan za mu zo mu ji yaya ake ifradi amma abin da ya kamata ka fara sani yanzu shine shine aikin haji ne wanda ba a hadawa da umara shi hajjin kawai za a yi na biyu sai ce wa tamattu'un akwai kuma tamattu'i shine wanda ake fara yin umara a warware ihrami sai an shiga takwas ga watan zulhijja sai kuma a sake ɗaukan harama for the second time na aikin hajji to irin wannan shine ake cewa tamattu wa huwa an ya'tiya al-afaqi to ya ake tamattu yace shine a samu bako shi yake nufi da al-afaqi an gane ko yazo garin makka bil umra ya fara yin umra aw ba'dha ko ya samu wani yanki na ainihin wato gaban umra fi ashhuril hajji amma ya zama a cikin watannin haji ne waɗannan watanni ne watannin haji shine watan da muka kare din nan watan shawwal da wannan wata da muke ciki watan zulqa'da da kwanaki goma farkon zulhijja to a cikin waɗannan watanni uku nan shine Allah ya kira da alhajju ashhurun ma'lumat ina fata an gane Abdullahi da Abbas yayi kyakkyawan bayani wajen bayyana menene bambancin ma'lumat da ma'adudat ina fata an fahimta akwai inda Allah yake cewa ayyaman ma'adudat ma'adudat alhajj ashhurun ma'lumat ku je ku duba ku ga me bambanci waɗannan kalmomin an fahimta ko a shahid a cikin waɗannan watanni uku shine Allah ya kira da alhajj ashhurun ma'lumat to idan mutum ya zo ya umara a cikin waɗannan watanni ya zama zai tsaya har a hajji to shi ake cewa tamattu amma in ba cikin waɗannan watannin mutum ya je umara ba to ba a ce ma ya yi tamattu idan kuma mutum ya je a cikin wannan watannin sai ya zan ya fita kuma a garin umara ya kawo shi kawai ya fita shi ba aikin hajji zai shi ma ba tamattu ba ne gane abin da yake nufi ko shine sai yake cewa sai ashkuril hajji a cikin watannin aikin hajji summa ya hujju to kun gani ko sannan sai ya haji min amihi a wannan shekarar da ya wannan umaran qabla rujuihi ila ufuqi kafin ya koma garin su aw misli musafati ko kuma kafin ya koma kwatan kwatin tsawon tafiyan da yayi a baya ma'ana ya sake yin tafiya ya fita daga inda ya shigo kenan wa yalzamuhu alhadi to idan yayi irin wannan ibada da ake cewa tamattu'i to dole ne sai yayi hadaya dole ne an fahimta ko illa li hadiril masjidil haram sai fa ga wanda asali shi dan garin makka ne ina fata an gane sai nau'i na uku sai ce wa kirani akwai kuma wanda ake cewa kirani kirani shi kuma kamar da muka fara ji dazu shine wanda mutum zai yi ihramin daga miƙatin ya shigo makka ya zo ya yi umara amma ba zai warware ihramin shi ba haka zai zauna har a kare aikin hajji ina fata an gane bala yake cewa wa huwa jam'ul umrati wal hajji ka gani ko kaga babu break kenan a tsakani shine mutum ya gwama umran shi tare da aikin hajji fi ihramin muqaddiman lil umra a cikin wancan ihramin da ya fara gabatarwa na umran da ya fara yi fil hajji a cikin wannan dai watanni na aikin hajji fa muridul ihrami idza atal miqata in kana ma'ahu hajjun qalladahu wa ash'arahu to wanda yake son yayi kirani daga cikin sharuɗan kirani shine mutum zai taho ne da dabban shi da zai yanka saboda haka tare za ku wuto miƙati ina fata an gane idan ba ku wuto tare da dabban ka ba to in ka isa maka ka je ka tambayi su wane ne suka koro dabba daga wajen harami sai ka siya wannan in ba haka ba to ba zai kai kira ni ba ina fata an gane so anan inda ka dau harama anan miƙati zaka ainihin wato daura wannan dabban naka ina ma nan daura shi kalla da sai ka sa mishi dan kunni ko na makamanta haka da yake nuna cewa to wannan fa dabban ba to dabba ce ta ainihin wato a a menene ta hadaya ina fata an gane kuma wannan na wanda aka koro ne daga wajen haraji ina fata an gane wa sharahu sannan ya ya tsaga ko kunni shi ko ya mai wani mark alama dai da zai kara nuna wannan sannan wa katasala shi kuma sai ya wanka wa salla rak'atayn nafilatan istihbaban sannan ya nafila raka'a biyu mustahabi shi ma wannan nafilan bai da asali jama'a wa yatajarradu sannan ya ainihin wato a shafa turare an mahitin fi izaihi wa rida'in wa na'alai sannan kuma ya tsiratu ya cire duk wani kaya mahit wanda aka yi ɗinki aka haɗa gaba da gaba aka yi soyin shi ya cire duk wannan kaya sai ya koma izar da rida shine kwarjalle da kuma na yaki ma'ana sai dai zani kawai wani alaini sai kuma takalmi wanda ba rufi ba takalmi ne igiya ko sandas ko wani abu makamancin haka thumma yanwi ma yuridu aqduhu daga wannan lokacin sai yayi niyan abinda yake son aikatawa na aikin hajji shi ya faɗi ifradi zai yi tamattu'i zai yi ko kirani zai yi an gane wannan da kyau ko malai ke ana furtawa wajen talbiya to amma nan ba talaffuzi ne kuma da niyya ba Allah ya sa kun gane magana domin malamai suna bayyana cewa niyya muhallin shi alqalb والتلفظ به بدعة to shine wasu suke hujja da wannan magana akan cewa to me yasa mai aikin hajji yake faɗin niyyar shi ai ba niyya yake faɗi ba me yake yana amsa kira ne ina fata fahimta shi yasa a daidai lokacin da yake cewa labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj abin da ya faɗi kenan so ba niyya yi ba niyyar shi tun da ya fito daga garin shi ya riga ya niyya aikin hajji zai yi ina fatan gane jama'a yawwa to yanzu ijaba yayi shi yasa ake ce mishi talbiya an gane ko eh eh tajarrubi zai nesanta jikin shi daga duk wani kaya mahifin wanda yake salt din kake insha Allah na'am na'am eh na fahimta idan mutum yana kirani aka ce ba zai warware haramin shi ba ko to akwai bambanci tsakanin warware harama da canza kayan ihrami ina fata an fahimta babu laifi kayanka na ihramin da kake sanye da su sun yi datti ka cire su ka mai da wasu zannuwa na rufan da kuma kwarjallan kana nan cikin kiranin ka har yanzu bai warware ba ba wai wannan rigar shine kiranin ba a'a niyanka da kuma aikin da kake yi a zahiri tunda a lokacin da kace su baka sanya kaya masu dinkin ba har yanzu baka warware ba amma kaga mai ta mutu shi in ya cire yana so ya irin waɗannan kaya ne ina fata an gane so babu laifi dan ka cire ka je ka wanke wannan da ya dace ka sanya wani zani an gane ko kuma in guda ɗayan da kake da shi kenan ka shiga ban ɗakin ka ka wanke ka shanya har sai ya bushe ka maida shi jikinka di ya yi insha Allah amma ka za ka je ka ga wasu alazan sun yi dukun dukun wai je na kira ni gaskiya ba daidai bane dawa Allah ya kiyaye ko da irin wannan ne ma lokacin aikin hajji da za a fita a je mina din nan a je arafa kafin a dawo mina din nan za ka ga wani yayi kudu kudu ya koma brown kawai gaba ɗaya amma wani sai ka je na cewa ai ai sai ya je yayi dawa kana dawowa min nan nan zaka iya zuwa ka canza wani sannan ka ji kai wanka ka ka ka ga ka ka gyara tufafin sannan ka je ka yi abun nan ɗinka babu ne ki biya abun nan ɗinka eh zaka iya tare da fiye da daya sosai kuwa ballantana ma ana saida su zaka ga ga masu sayarwa nan musamman a nan suna yawo suna kaiwa na'am a ai tunda kana ciki yanzu babu amfani da wani hatta a kamar da suke cewa sabulu ma da zaka amfani da shi ba ne kanshi can can ba ina fata an fahimta eh na'am haka eh shi kenan shi kenan yanzu za ka ci gaba da ka wannan kusan insha Allah to gashi sai yake cewa ثم ينوي ما يريده ko ما يريد عقده ملبيا kun gani yana mai talbiya shine da zaran ka faɗi wannan labbaik Allahumma wa umratan mutamatti'an biha ila al-hajji domin wannan shine sifan da annabi ya nuna cewa ya fi duk sauran ma hasali ma wasu suna ganin ma shi ya kamata yanzu kowa ma ya ranka yi Allahumma sai wanda ya samu kanshi a wani hali na zai iya koro hadayen shi ko kuma ya riga ya koro to wannan sai a ce yanzu shi ya kira ni ina fata an gane har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba dan shi ma ya koro dabban shi ba shi ma da ta mafi zai ko kun fahimta kago ga annabi ba zai yi burin ya yi abin da yake kasa wajen falala ba sai dai abin da yake yasa annabi ya kwadaitar da kowa cewa yayi malai yace wa mutawajjihan shikenan sai ka fuskanci makka da zaran kayi wannan ko to kakkai tunanin za ka ƙara zuwa wani waje in ba maka ba shi ne direct kawai sai maka kuma ba sauran yawace yawace na na insha Allah ina fatan jama'a gani so anan za mu saurara sai mun zo za mu zo mu ji bayani game da sifatu talbiya yaya sifar yadda ake yin talbiya din insha Allah a mako mai zuwa kenan muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya karbi waɗannan ayyuka namu a matsayin ibada da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum